laraba ko hausa suka ce ta bawa ranar samu wacce ta daidai da sha biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya daidai da sha biyu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi masalatu wassalam dubu biyu da ashirin da biyar a wannan gari mai albarka garin ningi karamar hukumar ningi a jihar bauchin najeriya muna farkon suratu tahrim ko wanda muna da tambayoyi tambayoyin da kuka muni ni ma kafin na muku nawa in an jin yau wanwan za a yadda zan amsa muku tambayoyinku yanzu kuma za ku amsa min nawa yanzu insha Allah har mu Wannan ta ce assalamu alaikum ana da amma kamar jiya na ji kan magana a kan abin da yi wa mutum kwalliya na'am da mijin naka baya tsaya maka baya tsaya maka ta yi kwalliya ya za ka yi
sai a mashi wa'azi yake saya eh insha Allah za mu yi musu inda yana zuwa karatun tafsiri na dare to insha Allah zan dakato shi shi ma zan masa nasiha shi ma yi. wannan shine abin da yake dama wajibin an gane ko ke kuma dole duk da haka sai kin tallafa kin san yanzu mazaje kwalamniya ta yi yawa amma dai asali wajibin shi ne ko da da jambaki da gazal asali wajibin magidanci ne ko da zai kawo abinci da sauransu haka zai bada man shafawa haka kuma zai bada duk wani abin da ya dace na kwalliya domin shi za a yi wa kwalliyar to kin ga wajibin shi ne yayi so idan ya sau ba a yi ba to wannan yana da bakin magana amma in bai sau ba kin ga baki ba shi da bakin magana kuma waɗanda ake ganin su a titi a kwararo su ma kwalliyar suka yi shi ya sa har suke birgewa to ta gidan ita ma in za ta yi kwalliyar za ta birge wata mata gidan sama da mata wajen so da izinin Allah ta'ala za a yi musu magana su ma suke kokari suna saya domin ya zama na cewa kowane bangare ya ba da tashi gudunmawa domin da yadda karfin mace yake haƙƙin miji ne ya mata ko ta fi shi dukiya ko ta fi shi hali da abin da za ta mashi na gida wannan taimako ne kyautayi ne an gane sadaka ce amma ba wajibinta ba ne ba sai dai zamantakewa ta yau da gobe in kin yi kema kina da lada kuma duk duniya ba wanda zaki taimakawa ki samu lada mafi girma irin mijinki lokacin da Zainab Allah ya kara mata yadda matar Abdullahi dan Mas'ud lokacin da manzon Allah ya yi musu magana hutuba cewa su yawaita sadaka yace domin ya ga mafi yawan mata 'yan wuta ne saboda haka yanzu Allah ta wata tambaya Rasulullah ta wani me mafita ga yawan mu a wuta yace ku yawaita sadaka da sauransu ko to shine kowace ta da awalwalanta da ta zo da zobanta da mundu wata kowa ta cire Bilal manzo Allah ya ce shiga cikin su ya Bilal Bilal ya shimfiɗa mayafi yana karɓar sadaka yana bi saho sahun mata yana karɓar sadaka da zainab kamar yadda hadisin imam al-bukhari da ya rawaito yake cewa ita an yi katari ta zo masallaci ba ta taho da komai ba wanda za ta iya ba da sadakar da shi bayan ta dawo gida sai ta ɗauka ta za ta kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mijin ya tarbe ya ce to ai ne ya kamata ki ba na fi kowa bukata ita kuma tana ganin kamar idan ta bashi sadakar ba ta yi ba an gane sai ta to bari suna ji na tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo gidan manzon Allah manzon Allah har ya shiga gida ma ya shiga daki sai ta tarar da ma'ana bawab mai kula da mashigar gidan manzon Allah kofar takin manzon Allah sai ta ce da Allah mata iso gurin manzon Allah manzon Allah ya tambaya wace ce aka ce Zainab sai ya ce ayi zayani zainab ɗin ai suna da yawa wacce zainab ɗin daga ciki su da ce mata abdullahi ɗan musu shi ne kamar da nake faɗa muku in an tambaye ki suna ki faɗa ko da za a gane matar wani ce ko kace ya rasulullahi kaji kaji kayi magana akan ai sadaka ne kuma na je masallaci ban fita da abin sadaka ba amma yanzu zan na ɗauko zan kawo maka kuma abdullahi dan mas'ud ya ce shi ya fi cancanta an ba manzo Allah ya ce ki bashi in kin bashi ma kina da lada biyu ga ladan sadaka ga kuma ladan sada zumunci shi kenan kin ga in kin kyauta yi ga mijinki wannan abu ne mai kyau amma wajibin sa ne shi kuma bai kamata ya saki kafa kawai bai ta cin bilis Allah ya samu dace to to anan almuslimuna ala shurutin ko musulmai suna kan sharadinsu in dai an baki kuɗi cewa wanke za ki Kano ko Abuja ko Lagos ko kaso kaza ga dubu na goma tsomin a kaza to an baki da damar kari an gane ko har gwara in sha suka yi da Allah sawo mana kaza to kin ga wannan kofa tana bude zaki kara ki ci guminki amma yanzu karki manta kawai sako aka baki ba ki gane bambancin abin da kyau wannan sako ne aka baki ga dubu na tara tsomin lex ko atamfa ta dubu tara to anan a ka'ida bai kamata ki dora mata kwandala ba tunda kudinta ne kudinta ne ki gane abin da kyau kudinta ne yanzu misali abin da nake so ku gane ai cewa ta yi sayo min kaza kamar taimakon ki ta nema ki taimaka mata kin ga asali abin menene taimako ne an gane ba kasuwa bace ba sautu ne dan sautu kuma ba dan kasuwa bane ba amma in cewa ta yi wance da Allah in kin je Kano a taho min da kaza kin ga bata baki menene ba kudi to yanzu kin ga nan dole zaki sa ma'ana guminki inda tana so sai da ce to ga dubu na kaza su min kaza illa iyaka in kin ji abin nan ya dara ki kira ta ki ce ya dara ko kuma in kin so ki ce maimakon kaza da kika bani gaskiya ba a kaza na same shi ba a kaza na same shi kamar yadda in an samu ragi kasa da wani abin da ta bada kin ga ai zaki da mata da canjin ta ko wannan shine kaida da ya kamata mu sani in kina so ki ci riba da ita sai ki ce a bari na kawo bari zan so in kawo miki ki fahimci abin da kyau barkin ga yanzu ke riskin naki ne riskin na yanzu misali inda kaddare a shari'a ta baki hakan ki je ki sayo mata da kudinta wani abu ya faru in dai ba sakacin ki bane ba kin ga za ta dauki asara amma in aka wayi gari in duki yake ce ke yake kawai kika sayo dan ta saya kin ga in abu ya faru laifin waye asara wa zai dauki asara ke ce ku gane bambanci saboda kullun shari'a tana son ta yi abu ma'ana a buɗe ba ta son ta yi abu ma'ana a rufe to shi yasa kuskure ne zaki ga wasu suna yi a kasuwa sai ki zo kina cikin dan yawa ta biki samu takalmi iri kaza ba ko atamfa iri kaza ba ko dan kunna iri kaza ba sai wani ya ce ni ina da shi nawa zaki saya sai ku buga ciniki wannan shi ma haramun ne tunda ya saida miki abin da ba shi da shi an gane ko kamata in ya je shagon sai ya ce to tsaya in nemo miki hajiya sai ki zauna a rumfar shi ko kuma inda ya aje ki shi kuma sai ya tafi gurin mai shagon sai ya ce atamfa wannan atamfan nawa ce to anan kaida sai ya ce masa to ni zan iya saida ta a kaza sai ya ce eh to in ya kawo miki ya karbo ta a dubu goma sai ya zo ce miki dubu sha ɗaya to wannan dubu ɗin ya ci halaltun da ya nemi izinin menene mai dukiya amma in bai nemi izininsa ba shi ma ya ci haramu saboda ba gumin shi bane ba gumi kawai shi yana zaune inda abin da ya kamata a nan gurin in yaje ya karbo sai ya ce to hajji nawa zaki bani lada tunda ke kin gama yawo biki samu ba haka ne shi kuma ya sauka ke miki ya ce zauna wala Allah in ya iya kasuwa mai ya kawo miki lemo da ruwan sanyi sai ya je ya shiga can ya shiga can ya fada can sai ya kawo miki mai shago ya bashi a dubu goma sai ya saida miki ita a dubu goma amma sai ci to hajiya sai kin sallame ni ko kuma a'a to ni na karɓo ta ne a dubu goma to amma za ki ƙara min ɗari biyar ni ma wannan ɗari biyar ɗin ce zan ci in ya yi da ƙa'idan mai kaya magana ta ƙare amma in bai da ka'ida mai kaya ba to shi ma nan kuskure ne haramun ne Allah ya samu dace na'am eh da Allah ku rinka kyautata rubutun ku kun ga kusa wannan tambaya gaskiya bata fito ba amma dai alal akalla abin da na fahimta shine makwanciyar ta ce ta kare to kuma ta zama ba ta yin azumi dan haka za ta iya ciyarwa ko kuma sai dai bayan ta warke sannan sai ta rama azumi gaskiya za ta rama azuminta in ta warke tunda ai tana cikin mara lafiya an gane ku tunda ai Allah subhanahu wataala ya ya ce azumi idan watan ramadana ya kama faman shahida minkum shahara falisum duk wanda watan ramadana ya same shi salin alin ba matafiyi ba ba mara lafiya ba to ya azumci kawai watan ramadana ma'ana karaya ba ta daga cikin cutukan da ake shan azumi a ciyar abin da ya zo ana shan azumi a ciyar shine wanda yake da rashin lafiya rashin lafiyar da ba a tunanin warakarta irin tsofin nan ko kuma wani Allah ya jarbe shi da irin ma'ana tsinkewar laka an gane ko kuma irin paralysis ɗin wanda baki ɗaya kusan ya yi ƙundume shi duka an gane ko kuma irin wanda tsufa ya cin masa ko ga tsufa ga rashin lafiya to irin wannan kinga shi ne za a ce ya shayar ya ci ya sha azumi kuma ya ciyar ko kuma irin kamar da nassi ya zo mai tsohon ciki cikin wanda yake in ta azumin za ta galabaita ko ɗan cikinta zai galabaita ko mai shayarwa wanda in ta shayar ɗin za ta galabaita ko kuma in ta azumin kai za ta galabaita ko ma'ana yaron mai shayarwar zai rasa nono ya galabaita amma in ba wannan bato kowanne in ya sha azumi to min ayyamin ukhar zai rama su a wasu kwanuka ma'ana daban saboda haka mu gane wannan ba kuma kowace irin cuta ba za ka ga wata kawai tana walsa wai kawai ba ta azumi me yasa ya walsa gare ta a ƙa'ida ke ba likita ba ce likita ne zai je ya gwada ki ya tabbatar cewa idan kin yi azumi da matsala amma kawai yanzu bunu-bunu da mace tana jin walsa shi kenan sun ce ita walsa take yi an gane ko saboda haka ba za ta yi azumi ba likitan zai ba da report na gaskiya a kanki kuma likitan wanda yake na gaskiya ba sakare ba zai gwada ki ya tabbatar yin azumin ki akwai matsala to wannan kin ga shikenan zaki ci gaba da kuma sannan ya zama na ulsa ce ta zama chronic wanda ba a tunanin ki koma normal an gane ku bi ma'ana ta miki illa sosai amma akwai ulsa da ma'ana tashi tashi take yi to kawai dan ta taso miki a daidai ramadana kawai sai ki bindimi ruwa kuma ki ciyar a'a sai dai in ta zama ta kama ki sosai ta zama chronic to wannan kin ga kuma likita ya tabbatar eh matsala ce to kin ga wannan baya biyar da za a yi dole ki sha azumi ki ciyar son samu ana kai ruwa ana shan ruwa da kin tanadi abin sadaka kike bayar ko kuma in kin jinkirta karshen wata ba haka aka so ba an ce ina ga ibnu abbas ne ko ai anas ne Allah kara masa yadda yakan hada karshen ramadanan ma'ana baki daya ce amma dai magana ta gaskiya ku kula da kyau a gudun sakakin ajin azumi sai larura ta kai larura sosai in jinya ce sai da sanin likita kuma in jinya wadda za a sha shi ma ba za a rama ba to shi ma sai likita ya ba da report akan cewa yin azumin da matsala zai halakar da mace ko zai jefa da cin wani laruri to wannan kin ga ba makawa dole ki sha azumi kuma ki ciyar in ma an waye gari kuma hali na rayuwa ya sa ma baki da halin ciyar wato babe da za a yi ko inda wata ba halin ciyarwan ba wal Allah da mu rayuwa da kira ake zo ganawa to kin ga wannan kuma wani abu ne ma'ana daban sun kare bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ɗaya mata isa
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي أيضا قال سلام أنفسكم
eh a ai ba ai ina da magana akan nan ga ina cin da tambayar ba بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم
na'am daman kamar ina ga shekaran jiya ne ko arama ya karanta mana ayoyin nan har zuwa wajen aya ta biyar ko ta hudu biyar to kuma mun ga jawabin da na mana da kuma dogon hadisi da na karanta mana a jiyan da kuma shekaran jiya wanda yake ba mu kisar yadda sai na umar ya ji wannan labari na sakin matan manzan Allah wanda kuma ya yi ƙoƙari ya je tabbas hakan ne ya sake su ko kuma bai sake su ba kuma ya iya iyawarsa ya lallashe su ya lallashe manzan Allah yau kuma yarsa da yar dan uwansa ma'ana fada Aisha da Hafsa kenan ko to in za ku iya tunawa kafin surar nayi bayani har na karanta wancan dogon hadisin na ce muku malamai sun yi sabani akan dalilan saukar waɗannan ayoyi har na kawo muku ra'ayuka guda uku to yanzu abinda nake so ku taimaka da shi shine in ji waɗannan asbabun nuzul din wasu sun ce dalili kaza ne yasa aka saukar da ayar wasu kuma malaman sun ce kaza wasu malaman sun ce kaza akwai mai iya tunna na farko mu ji na'am Mm. Mm. Eh, shukuran ya isa tun barakallahu fiki haka ne wasu daga cikin malamai sun ce dalilin saukar wannan ayar saboda manzan Allah ya kusanci sadakar shi a ɗakin hafsa a gadon hafsat bayan hafsat ba ta nan ko da ta dawo kuma ta gane haka to saboda manzan Allah ya faranta mata rai kan abin da ya mata sai ya mata magana a ɓoye ya ce ki kwantar da hankalinki daga yau ma na haramta wa kaina hafsan ma ba zan sake kusantar ta ba to wannan magana da manzan Allah ya faɗa wa Hafsa kuma sai ta faɗa wa ƙawarta Nana Aisha an gane ko kun ga wannan ayi sirri ne tunda kusan wata mace ce aka mata wani abu wanda yake ma'ana ba haka za ta so ba to kuma tunda ke an faɗa miki kin ga me ya kamata ki sai ki shiru da bakin ki bai kamata dai da kuke da kishiya ba idan miji yayi sirri da ke ki faɗa mata to kaga wannan yana ƙara bamu wani ilimi cewa ashe baya daga cikin rukun amana idan mace ta mi sirri da ke ta yi magana da ke a ɓoye ke kuma ki je ki faɗa wa ‘yar uwarta shi yasa masu hikima suke cewa kullum inda ya sirri ne ake so magana ta zama sirri to karka yadda ta wuce ma'ana labbanka guda biyu domin idan ina ganin aramma amini na ne abokina ne na kud da kud zan iya faɗa mai sirri na to ai shi ma arama yana da wani abokin na kudda kud kaga sirri ya tafi mai kenan ya yaɗu shi yasa suka ce idza jawazal shafatayn faqad fasha duk sirrin da ya wuce labban nan guda biyu to kawai ya riga ya gama fita kenan sai ake so kike rike sirrinki a ina a zuciyarki kawai domin in kina faɗar sirrinki to kamar kina ba da makami ne wata rana a kanki domin za ku zo ku rigima da wannan kawar ko za ku rigima da wannan abokiyar zamar to yanzu kin ga kin saki jiki da ita a baya kin mata surutu to yanzu tana da makamin da za ta yake ki to shi yasa mu karanta yawan surutu da maganganu musamman fadar sirrukan mu a karan kanmu to Allah ya miki albarka wannan shine dalili na farda yake nan ko wace ce kuma za ta kawo mana dalili na biyu na'am to ko duk a guri guda kuma a bari mu dan canza wani gun ya dan motsa mu wani gun ya dan motsa kwakwalwar ba ta ja ne ba ta ja to ai bai kamata kuna shi yasa na ci ai kuna sokanci ba kwa dan jotin yanzu lokacin da na faɗa abin da kuna dan rubuta a ai takarda shi kansa rubutun zai zauna miki da abin da aka faɗa amma kawai kun zauna ga ku yara ƙanana da ku ba wasu dattijai ba to tana ina watan in zaman ki ba za ku tashi zaki ba makaranta kike ba eh ba makarantar boko kike ba na'am na'am wace Zainab eh wace me cikakken sunanta na'am binti wa binti jahashin ko aha eh wato yana zama shi tafira kenan yana zama shi tafira ne ko me dana ba shi zuma yana sha ko eh dalilin nabi malamai suka ce kamar yadda hadisin ya nuna saboda yana dadewa a ɗakin Zainab binti Jashin ko sai ummuna Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce idan manzan take faɗa wa Hafsat take faɗa kuma Saudat ko Safiya kai ta ce in duk wacce manzan Allah ya fito daga ɗakinta bayan ya shiga ɗakin Zainab ta ce masa bakinsa yana ɗan wani hamama-hamami saboda yana sun fuskanci yana jimawa fiye da shiga ɗakunansu to wannan kuma abin da suka shirya ɗin haka ya faru to shi ne manzan Allah sai yake faɗa musu cewa insha Allah daga yau ma idan zainab ta bashi wannan abin shan ma ba zai sake sha ba bi ma'ana ya haramta kun ga a ƙauli na farko a magana ta farko cewa ya ayat ta sauka sanadiyar ya haramta wa kan shi ma'ana mariya alhalin Allah bai haramta masa kusantar mariya ba sababi na biyu kamar da malamai suka ce kuma shi kuma saboda ya haramta wa kan shi shan wannan zuma wanda kuma Allah bai haramta masa ba shi yasa Allah ya ce lima tuharrimu ma ahallallahu me yasa kake haramta wa kanka ma ahallallahu laka abinda Allah ya halatta maka ashe kenan kuskure ne ka halaka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka game da kuma kuskure ne ka halatta wa kanka abinda Allah ya haramta maka an gane magana da kyau ko to wannan shine ma'ana sababi guda biyu to sai na uku kuma wanne ne sai mu tafi nan bangaren ba ku motsa ba tsakiya ta motsa dama ta motsa saura haguna shi da ce daman ku na me sababi na uku aina an kawo na ɗaya an kawo na biyu kuma uku na kawo ko? me na uku in kun kasa zan sa wata tafaɗa amma sai kun biya don ai ilimi ne saboda yanzu ba haka bayan shi kenan kun yi asara wannan ilimin fa kenan kun yi asara kun manta shi shi yasa dole kuke zama in za ku zo masallaci kuke tara hankalinku guri guda kuke ma'ana kawame zukatanku a kan abin da ake faɗa don ku ci ribar abin amma muddin kuna zaune a gabana kuma kowace hankalinta na guri daban to kawai sai dai ta ji ana ta magana ba san me ake faɗa ba bi ma'ana ba ta riƙe ba shi yasa in zaka zo masallaci duk wata kwalamne gidana kike aje ta gefe yanzu wannan lokacin kin ba wa Allah da manzon shi ko saboda haka ki tsaye da hankalinki guri guda dan ki dan tsinci abin da malam yake faɗa Na'am. Ina jin na'am, ina jin ki malama. Na'am. Sai Na'am. Eh wace eh wata ga mata eh wakata as wakata asalin ba wakata asal eh dalili na uku kamar da malamin suka faɗa saboda ya shiga in ya shiga ɗakin hafsa yakan ɗan ɗauki lokaci ita kuma akwai uka ta asal da ‘yar wata ke ta kawo mata ta ɗanɗan sanwa manzo Allah ya ɗanɗana to nan ma ta yi examin cewa idan ya shiga ɗakin hafsa ɗin yakan ɗauki dogon lokaci saboda haka menene za a yi a gane ɗaukar lokacin da yake yi to shine nan shi ma ya ce ba zai sake sha ba ko shi ne wasu malaman suka ce wannan yana daga cikin sababi na uku na saukar waɗannan ayoyi to Allah ya muku albarka na gode to wannan shi ne to shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa me yasa kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka dan neman yardan matayanka ashe kenan kaga in ka zaka yi abu kawai ka nemi yardan waye Allah duk wanda zaka yi abu dan ka nemi yardan inda dan adam ne to zaka bata wani kuwa dan laraba suna cewa aridan nasu ghayatul la tudraku bi ma'ana neman yarda mutane baki daya wani buri ne wanda baka iya cin masa dole in ka faranta wani ka bata wani an gane to shi yasa kawai ka nemi yardar Allah in dai abin nan ka tabbatar bai saba wa sunnar manzon Allah ba kawai ki aikata kan surutu mai surutu ya dame ki saboda shi dan adam da kike ganin shi din nan ba abinda ba zai tankawa akan shi ba duk abin da kika sai ya tanka a kai kai ko uwarki da uban kike bi sau da kafa kaf kina musu biyayya sai wata miki surutu da gulmaki ko kina bin mijinki tib da taya shi ma sai an miki surutu a ce mana ya kin sihirce shi ko ya sihirce ki ashe kenan kin ga baka da wata mafita illa kawai ka nemi yardar Allah an gane ko kawai ki nemi yardar Allah menene zan yi wanda Allah ya amince in za mu tare mu ce Allah wadaranki ba wanda ba abin da zai shafe ki matakar kin nemi yardar Allah ne to shine Allah ya ce tabtagi mardata azwajik kun gani inda za ku san cewa yin abu dan neman yardar wani ko dan wani ma'ana ya fahimci dadi laifi ne sai Allah ce wallahu ghafurur rahim kun ga idan ba laifi ana magana gafara to kun ga kenan wallahu ghafurur rahim kenan ya Muhammad kuskure ne haka bi ma'ana bai kamata kai haka ba tunda Allah ya halatta maka karka haramta akan kashin wannan zuma ko kuma karka haramta akan ka ma'ana harkan mariya tunda ba inda Allah ya haramta maka kusantar mariya a matsayinta na sadaka an gane to sai Allah yake bayyana mana wani hukunci manzo Allah yake cewa man halafa duk wanda ya rantsi akan ba zai kaza ba daga baya sai ya ga yin abin yafi alkhairi to falyahanaf to ya warware wannan rantsuwar da yi warware rantsuwa kuma malamai sun yi saɓani yanzu sai na ce wallahi ba zan sake shiga garin ningi ba misali sai aka ba aka man nasiha aiko bai dace ba in kai kaza bai dace ba to sai na ga yanzu zan warware wannan rantsuwar to ɗayan biyu ne di ya zo a hadisi ko dai to in fara zuwa garin ningin sannan sai in yi kafara ko kuma in yi kafara sannan fara zuwa garin ningi in kin ce wallahi ni ba ne ba wance tunda mun yi saɓani ko ta miki kaza ko ta aure miki miji ko makamancin wannan sai yanzu aka miki nasiha cewa gaba haramun ne rashin kula juna haramun ne kika ji dai wannan nasiha bayan kuma kin yi rantsuwa ko to yanzu sai ki hans shikenan sai ki je ki azumin ki na kwana uku an gane ko sannan kuma sai ki dawo sai ki ci gaba da mu'amala da ita an fi son ka fara ma'ana ka fara rantsuwar sannan kuma sai ka aikata abin in kuma kin aikata daga baya kin yi kafara wala Allah lokacin a kure yake babu laifi kamar yanzu misali an biyo miki zo mu je gidan wanci ko zo mu je bikin wanci ko zo mu je mu duba wanci bayan kin rantsuwa ba za ki sake zuwa gidanta ba yanzu sai kawai ki ta miki nasiha cewa kaza ba daidai bane kika to shikenan to kin ga ba za ki ci a to ba zan je ba yanzu sai nayi azumi a sai ki je din yanzu ki je ki dubo ta ki mata sannu to daga baya kuma sai ki zo ki azumin na kwana uku an gane da kyau ko to shine Allah ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim Allah shine majibincin ku shine masani kuma shine mai hakim mai hikima mai hikimar anan gurin da kin ce ba zaki ba yanzu kuma ya bayyana yin yafi alkhairi to kaga kenan ai ba dan hikimar Allah ba sai Allah ya ban mu a hakan sai ai ta gabar amma yanzu an miki nasiha da kin je kun yi magana kin ga gaba ta kare kenan a cikin duk sautari dama in kin yi rantsuwa ba zaki ba daga baya bayyana zaki ko kin yi rantsuwa sai kin mata kaza daga baya bayyana cewa ma'ana rashin yi mata yafi alkhairi to wannan hikima ce ta ilahiyya da ya kawo mana wannan tsari da Allah ya ga dama sai ya bamu inda ya mu shi kenan ko akwai maslaha a lamarin ko ba maslaha haka abin zai tafi amma hikima ta Allah sai ta kawo mana ma'ana warwarar rantsuwa idan mun yi ta Allah ce wa idza asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan wannan kuma ya faru ne saboda manzon Allah yayi gani yayi sirri da wani bangare na iyalansa sirrin nan ko dai da yace na haramtawa kaina mariya ko sirrin nan na dina shan zuma a dakin Zainab binti Jahshin ko sirrin nan da yace ya dina shan zuma ma'ana ko kuma madi a dakin ma'ana Hafsat an gane ko wannan shine sirrin amma kake fada wa kowa an fahimci abin da kyau ko to shine sai Allah yake cewa falamma nabba'at bihi sai ta bada labarin wannan abin da manzon Allah ya bata labari shi yasa yazo a hadisi cewa alamomin munafiki guda uku ne an gane ko idza haddatha kadhaba in yayi magana ya ƙarya in zai bada labari ya ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in yayi alƙawari ya saba wa idza tumina khana in an bashi amana ya ha'inci wannan malamai suka ce amanan nan ko da ta magana ce ko ta kaya ko ta wani abu inda aka baka riko ko ajiya to ka rike amanan nan ko aka yi gani da kai shi yasa kun zo kuna zauna a cikin kawayenku kawai sai wacce ta zo ta ce da Allah wance madiga ko da yaluwa zo ki ci ta zo ta faɗa miki magana to a ƙa'ida ko ta ce sirri ko ba sirri bane sirri ne tunda inda ba ta inda ba don ke kaɗai take so ki ji magana ba za ta taso ki sai ta baki anan ta faɗa miki magana to amma sau tari ba ma ganewa in an mana haka sai mu ɗauka wai sai an ce sirri ne sannan za mu riƙe shi a matsayin sirri ai tunda ta fito da ke daga cikin sauran ƴan uwanki tunda a ka'ida daman sai ta nemi izinin ki da Allah ku su biyu ne suke zaune zaki gana da ɗaya sai ki ce da Allah wance iya hakuri zan dan gana da wance shi ma nan akwai hikima saboda kar ta ji wani abu in ba dan haka ba in kuna nan ganin kuka fashi da dariya sai ta menene tsargu amma da Allah wance iya hakuri zan gana da wance to ya kuma za a yi ta taso ki ta faɗa miki magana kuma kun gama kin koma sannan sai ki tsegunta wata kwacin kuma wannan kin ci amana Allah ya sauke to shine Allah ce wa azharahu Allahu alaihi sai Allah ya faɗakar ya sanar da manzon Allah akan ga sirrin da kai da wancan mana ta faɗa ta fasa kwai arrafa ba'dahu sai ya dan faɗi wani bangare yazo yana mata korafi me yasa kaza kawai sai dan kissa mata kadan wa arada an ba'din ya kawo da kai ga sauran abubuwan da ya faru Allah ce falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha to da shi ya ba ta labarin nan sai rikita tuwa baɗa ma kai haka ya aka kasancewa abin da ka faɗa min na faɗa sai ya ce na ba'ani al'alimul kabir wanda ya ban labari mai ilimin nan ko mai ba da labarin abin da ya gabata da abin da zai zo shi ne waye kenan Allah Allah ya samu dace to Allah ya ce to in tatuba ila Allah faqad sagad qulubukuma wannan kuma ya nuna mana Aisha da Hafsa ce a magana mafi inganci ko tunda mun ga hadisi dan Abbas Allah ya tsara masa yada wajen hanyoyi uku baki daya yace kullun yace wannan mas'alar kullun tana raina ji dan Abbas amma ina so in samu dama in tambayi Umar dan Khattab Allah ya tsara masa yada manhuma suwaye Allah ce in tatuba ila Allah nan yace har sai da wata rana aikin haji ya hada mu ko ya ce sai na umar ya nuna zai dan kauce zai biya bukatarsa na rike masa abin biyan bukatar ya je biya bukata ya dawo sai yake faɗawa wa sai na umar yake tambayarsa ya rasu ya ya amiral mu'minin da Allah suwaye din nan da Allah ya ce in tatuba ila Allah sai ya ce Aisha ce da Hafsa ko kuma Hafsa ce da Aisha an gane to kin ga kenan idan muka dauki wannan hadisin a cikin wayancan asbabun nuzul guda uku wanne za mu furin jayarwa ai kun fahimce ni ko a cikin asbabun nuzul din can guda uku da kuka faɗa ɗazu wanda muka karanta kwanakin baya wannan hadisin ya wannan wannan wannan hadisin na dan Abbas da muka karanta shekaran jiya da jiya ya nuna kenan wani sababin nuzul din ne zai muwafaka da wannan hadisin na'am wanne kenan wanne na mariya ko zai fi tansiƙi da wannan hadisun tunda ai kun ga a wancan raɗi na farko a sababi na farko ta aka yi saboda yana ya shiga ɗakin mariya sai aka samu damuwa tsakanin hafsa da aisha to kaga sai tafi da wannan cewa in ta tuba ila lahi faqad sagar qulubu kuma cewa su din ne ake nufi aisha da hafsa in ma kun tuba zuwa ga Allah faqad sagar qulubu kuma zakatan ku dai ta karkata tayi abin da yake ba daidai ba an gane ku tayi kuskure wa in tazahara alaihi in kuka ce kuma za ku ci gaba da taron dangi ko yau manzon Allah ta waye ina za su yi taron dangi ba za su yi ba amma dai abin ya damu manzon Allah wannan ya safa in za ku iya tunawa a wancan hadisin hankalin sai dan Umar ya tashi da suke cewa da matarsa take cewa kana mun magana wai in kayi magana na tana tankawa to manzon Allah ma in yi magana matan suna tankawa eh ba shine ya bazamo gidan manzon Allah ba ya shiga gurin yarsa ya ce kinji kinji dama haka ne ta ce e ya ce wallahi to faƙaɗa khabar wa kasirar to wallahi kowace mace ce ta taɓe ta yi asara in dai har za ta ke yin abin da za ta fi sata manzan Allah domin Allah zai iya komai a kanta kuma wannan ya nuna mana gaskiyar maganar Umar ina muka gane ya nuna mana haka ina muka gane ai kun gama sai na Umar cewa lalle ta taɓe ta yi asara ko ba kwa tsoron Allah ya fushi da ku da fushin manzansa ba haka ya ce ba ba kwa tsoron Allah ya fushi da ku saboda fushin manzansa me ya tabbatar man haka me ya tabbatar da haka na ban ji ba to na yadda da ke amma akwai wani point mai zaman kanshi eh haka ne saboda mun ga yadda Allah ya saukar da surar kaga ya nuna goyen bayan manzo Allah to amma a cikin sura aya ko wata nukuda akwai wani point da nake so ku fade shi na yadda kwarai da gaske wannan ya nuna mana manzon Allah dan gatan Allah ne saboda gashi akan wannan sabanin Allah ya saukar da ayoyi ko kuma sura ma har ake magana suratul tahrim to amma akwai wata nukuda da nake so ku fade ta eh na kafin nan ma haka ne wannan yana ciki abin da za ku ce shine yadda abin har ya kai cewa in ma sun za su haɗa kai Allah to su sani Allah ne majibincin manzan Allah Allah zai yaƙi Aisha da Hafsa kai mala'iku ma za su yaƙi Aisha da Hafsa kai sauran mu'minan duniya ma za su yaƙi Aisha da Hafsa kai hadda Jibrilu ma zai yaƙi Aisha da Hafsa to kenan kun ga magana sai na Umar kenan ta fito cewa duk wanda yake kuskura yana bari yana fusata manzan Allah akan wani abu to Allah ya kusa da shi ma ya fushi da shi tun da gashi mun ga alamu gashi abin da suka yi ga abin da Allah yake faɗa ai yanzu a hangenmu za mu ga to ai mace tana da wani ƙarfi ne ma balle ma a ce a kan manzan Allah gwara wala Allah a ce mace na da ƙarfi a kan mijinta normal miji tun da mijin farar hula ne matan ma farar hula ce amma kamar bambancin manzan Allah da matayensa kun ga bambancin ai yayi zurfi da yawa to wa zai iya faɗa da manzan Allah kuna kallon matsalar kamar karama to amma Allah ya ce zai yaƙe su jibril zai yaƙe su mu ma za mu yaƙe su mala'iku ma za su yaƙe su ashe kun ga matsalar ba ta yi girma da yawa to manzo sai na Umar kenan kun ga ma'ana yayi daidai ya canki abin kwarai da gaske to shine Allah subhanahu wataala yake cewa kai abin ma ya kai asarabuhu kai ubangijin shi ma yayi zai yi dan malaman lugha suke cewa asa da la'alla in a maganar Allah ne ba a fassara su da watakila ana fassara su ma'ana da tabbas an gane ko asarabbuhu ubangijinku tabbas in tsallaka kunna in har ya sake ku sannan a wannan gurin kuma da yace in tsallaka kunna in ya sake ku shi ma muna fahimta wani hukunci wani hukunci ne wannan sai mai zulfin kai sai mai tsinin kai wa za ta gano mana da Allah ya ce asarabbuhu in tsallaka kunna ubangijinsa zai iya tabbas in ya sake ku an yi bidilahu azwajan khairan min kunna ya canza masa mata da suka fi ku wa za ta iya ganowa na'am na'am eh hakan ayat take faɗa amma kafin a kawo wannan gabar akwai wata nukuda tana nan na'am ba shi ba ne Allah miki albarka amma ba shi ba ne point ɗin eh na'am ban ji ba eh haka ne duk abin da ku faɗa haka ne amma ba shi ba ne nukudar da nake so a tsatsafo akwai abin da nake so a fahimta amma dole ba za a fahimce bari ba ku sata ƙafa sai kun hada da wancan hadisin da wannan gurin sannan za ku yi bani amsa idan ba ku hada da wancan dogon hadisin da muka karanta kwana biyu ba da wannan amsa ba za ta fito ba wace ce za ta yi ribas da gaggawa ta hararo wancan hadisin ta kalli wannan aya ta ba mu amsa ga wani abu akan mata sarki wannan fa ta je dab da abin kamar za ta faɗa kun sai ta kauce kamar za ta faɗa kun sai ta kauce wani ka wani ya ci bilis kawai na'am a a wancan fa gab take da abin amma sai ta kauce aha kawai karasa fa za a yi karasa za a mata karashe ne kadai magana ta tana kan hanya kawai kalma ɗaya ko biyu za ta faɗa shi kenan ta cinye Na'am. Na'am. Allah miki albarka amma ba shi bane. Zai akwai fa addu'a gwaggwaba ga wata bada amsan nan. Za mata addu'a ta musamman. Na'am. Sai kun hado da hancin wancan hadisin da wannan gurin tukunna sannan amsa za ta fito. na malama lokacin da aka ce me ban ji ta ba eh dan faɗa mai ta ce sai me aha ye me aha Wal- to wallahi duk da ke da ita duk dab da kuke da bakin rijiyar ba ku fada bane eh me take cewa me tace Umar dai to dan kin da dage sai an miki addu'a da ta Allah miki albarka mun gode da ke da wancan din duk kun yi try ai wannan sai yake nu- tunda Allah ya ce in dallaka kunna in ya sake ku kun ga ya nuna kenan ba ai sakin ba shine nake so da mun ku faɗa kawai kun ga ai labari ya cika guriyare har masallaci aka cika ana ta kuka me yasa manzon Allah ya saki matan shi hankalin sai na Umar ya tashi ya ce sai ya ji ya ji dil sai ya ji ya samu tabbas wannan labarin haka ne yana zuwa ya ce yaron annabin Allah ka an ka saki matayanka ya ce su fara fa a ra'asa hukum sai ya ɗaga kansa haka sai ya ce la ban saki ba to kun ganin sai Allah ce in dallaka kunna in ya sake ku kenan an yi sakin ba yi ba to shi nake son ku je ku ke bude kwakwalanku to asarabuhu in dallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna amma da za a yi sakin to Allah zai canza masa mataye wanda suka fi ku alkhairi to wa'annan sifar da za a faɗa qualities ne na ƴaƴa mata ki kokarin ki zama kina da wannan qualities din shine amfanin kanta alqur'ani wa'annan nagartu ne halaye ne nagari yace zai canza masa kenan duk matar da bata shimfidi da waɗannan halayen ba to koda kowa ce ce bata kai ko ina ba kenan a ina za mu gane kwalitin ya mace ta yi zama ta ɗabi'ansu da wannan halayen da Allah zai faɗa tun da wannan kamar ke ce mana halayen matan manzan Allah ne kuma matan ma wanda Allah zai mai zaɓi da kalan kanshi to shi ne Allah subhanahu wata'ala ce an yi bidilahu azwajan khairan min kunna sai ya canza masa matan da suka fi ku sai ya ce menene muslimatin musulmai an gane ko mu'minatin mu'minai kin ga suna taku suna mataki na ɗaya har sun hau mataki na nawa na biyu ƙanitatin masu tsoron Allah wacce ta san cewa da gida da waje ba za ta aikata barna ba don in mijinta baya ganinta ubangijin mijinta yana ganinta mala'ikun Allah kuma suna tare da ita amma sai ga yanzu misali yarinya a unguwarsu lafiya lau da ta tafi makaranta kuma shikenan wallahi wata tana ban ruwaya ta barnar da yara suke na lalaci a wannan makarantar health technology nan kare ba zai ci ba wallahi kare ba zai ci ba za ka gama ta salin alin tabaro gidan iyayenta amma in ta zo gurin nan ta watse sai ɗaiɗe ku wallahi ta'adin da ake na iskanci a wannan kwalejin ba kaɗan ba ne an gane ko ya kamata hukumomin kwaleji su tsoron Allah aini ina ganin society namu na arewa na musulmi bai kamata kawai ya zama ma'ana rector ko provost a guri kawai zama na ba sa kula da irin waɗannan abubuwan ba kun iyayinku sauran kuma ku bawa Allah in kun iyayinku Allah ya san kun yi wanda yake shugaban makaranta shi ne fi kowa fawa da ƙarfi a guri to kin ga yanzu dan kin baro gaban iyayenki zo makaranta kina shegantaka baki da imani sautari haka mata suke za ga wata za ta fito da hijabi amma akwai gyale a jakarta tana zuwa gidan biki ko kuma tana zuwa inda za a je kawai za ta aje wannan hijabin a sa gyale haka kuke akasarinku ko kuma wata da an ce yau aure kawarta ya zo ko kuma aure yadda ya zo to wallahi ba za ka ce ita malamin islamiyya ba ce ba a ranar kaga wannan musiba ce fa ta watsar da hijabi ba ruwanta to wallahi ki sani da auren yake da kawarki in kin bar hijabi sai Allah ya tambaye ki ko kuma kiga suna shiga ta banza shiga ta ta, ta, ta shigantaka kuma wannan duk laifin ku ne iyaye mata laifukan ku ne zaka kuna zuwa makaranta kuna da ƴaƴan amma sun fi ƙarfinku shi miji bai fiye zama a gida ba wata fitar da za a yi baya nan bai gani ba amma ki a gabanki za a yi in za ta fita ma bikin ɗauki jakar ki game a ciki ki ce wance ki tsoron Allah idan mu ba ma ganinki fa in lam takun tarahu idan mu ba ma ganinki kuma ba kiya ganin Allah fa innahu yaraki Allah yana ganinki muna ganinki to amma zaka ga da yawa kuna da'awar sunna kuna da'awar sunna amma abu kukuwa babu sunna a lamuranku an gane ko ga biki da al'ada biki kama ba na ahalin sunna ba ga kuma wajen ma'ana shiga ta banza to wallahi ku tsoron Allah haka abu asu a sallah ma za ga musulmai ne mu amma za ga ta zuba wa yarta kitso duk har bayanta ana ganin gashinta ko maimakon a ce ta mata kaya har ya rufe korinta sai ga an sako irin kayan nan na ya tsana wai a ranar sallah ce wallahi haramun ne wannan ba daidai bane wannan shiga arna ce shiga ƴaƴan arna ce ya kamata irke musulma ce muga shigan musulunci a tare da ita muga shigan musulunci a bikin sallah mu shiga shigan musulunci mana a auren gidanku amma sai ba tsoron Allah yake yi ba haka bane ba amma mutum yaga kamar ya rena ma zunubin da yake yi to wannan ba zai ke tuba ba amma yawan tuba shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum kenan sai kina tuba Allah zai kankare miki zunubanki kuma alamun tuba itirafi ne na baka isa ba kuma alamun tuba itirafi ne na cewa sabo kake yi amma wanda baya tuba ya raina wanda yayi wa laifin sannan wanda baya tuba ba ma ya yadda laifi yake yi har kullum kuma in kana laifi ka yadda laifi ne alamu ne za a sami gyara nan gaba amma in kana laifi baka jin ma laifi ne to kin ga ba sala na dawowa ka baya ba amma tuba alama ce ta cewa ashe kai kuskure kuma kai da duk duniyan nan ba wanda ya yafe maka in ba mutum ɗaya ba in ba Allah ɗaya ba to shi yasa a cikin tuba alama ce ta bayin Allah na gari yace kuma abidatin masu yawan ibada an gane ko ga azumin nafila ga qiyamul layli ga yawan karatun alqur'ani ga tuna Allah ga duka ga da'a ga mijinta sa'ihatin kuma masu yawan azumi an gane ko sannan kuma sayyibatin sai a hada masa mana zawarawa wa abukara da yan mata kamar da na faɗa mana je kun ga ai advantage na auren bazawara ko ko ba haka bane ba to kuma akwai advantage na auren budurwa ne ba ta wulakantarwa baki ɗayansu kowace tana da ma'ana nata qualities ɗin wanda kowa kawai duk abin da kake bukata sai ka auri wancan sai ka tada abin da kake bukata to shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara na'am ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأسون الله لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون
Na'am Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda suka yi imani suka ba da gaskiya daga Allah ku anfusakum ku tserar da kawunanku wa ahalikum da iyalanku naran wata wuta wuta ma aka ce naran ba faɗi ma wace iri bace ba Allah ya kiyashe mu wa quduhan nasu wanda wannan wutar tana gururuwa tana kunnuwa da mutane wal hijaratu da duwar watsu alaiha mala'ikatun sannan ga mala'iku masu dako masu jira akan wannan wuta ghilazun masu kaushin hali shidadun masu kuɗananin ƙarfi la ya asunan laha ba sa saba wa Allah wa'yannan mala'iku ma a marahun akan abin da Allah ya umarce su wa ya fa'aluna suna aikata duk ma yi umaruna abin da Allah ya umarce su ya ayyuhal na kafaru ya ku kafirai la ta'tazilul yawma yau ba ku da wani hanzari ba ku da wani hanzari hanzarinku ya ƙare inna ma tuju zauna kaɗai atabau yau kaɗai za ku samu makuntum ta'amaluna za a saka muku bisa ayyukanku na banza kenan kaga wannan yana nuna mana cewa Allah ya kira mu'mini kenan in an ce an ɗaura maka aure da mata to da cinta da addifatar da ita da addi na sakaci sai kaga ya ya ya kawo makaranta sannan muke bibiyar ku hatta ire-iren wancan bukukuwan da kuke yi dole ne amma wasu mazan ma'ana sun lubaye ne ma'ana ba su san menene mas'uliya a kansu ba ba su san wayin da Allah ya dora musu ba shi yana ganin cewa komai in an zo biki a yi abin da aka ga dama bai san cewa a bikin ma akwai mataki da ake takawa ba ku dinnan in an baku a biki ku ba abin da ba za ku yi ba ba abin da ba za ku yi ba saboda a duk duniya ba abu mai daraja a gurin ya mace irin biki wallahi babu ko akwai haba ba wani abu mai kima da mace take zumudi a kan shi ta fara goge kaushi tun ya rage biki saura sati biyu irin biki inda aka ce biki ne a gurin mace to an gama ranar sallah be tab to ai ko sallar ma da kuke santa ai dan bikin ne dan za a cakare ne ai amma ba laifi bane ba hatta a musulunci ai akwai yadda ai biki ba laifi bane ba in zaki aure da yake in za a menene a kira mai kidan ƙwarya ta kada ƙwarya a cashe amma ya matsa kuya kuyi mata lokacin da manzo Allah suka aurar da ɗaya daga cikin ma'ana wannan ɗinsu ai kaga manzo Allah ya tambaye ummu na Aisha hal arsaltum ilaihim maganin kun aika musu mawaƙiya saboda matan Madina suna son waka tace a ta ce ku aika manzo Allah ce ku aika mawaƙiya lanar idi rana ce ta holewa amma a hole a shari'a ta musulunci an gane ko in za a ɗauku za ku sa kiɗa ya kuye ku kulle gida ba namiji ba ba kuma wata munafuka mai ɗaukar bidiyo dan wata ta dauki bidiyo ta tura mijinta ba haka bane ba to kin ci amana kin yi haramun matan mutane ta rage tana tikar rawa ke kuma kin dauke ta hoto ba daidai bane ba in za ku yi wannan kuna son ku tashi to kowa ai sacin din ta ba mai waya a rufe kangon ko a rufe gurin baki daya ku tiki rawa ku yi gumi in wannan kidan ya kare a sa wani tunda ranar idi ce ku yi kayan ku amma da an tashi fita kuma a rufe hijabi a fita kar a yi da namiji ya zo an gane kar a yi da'ai bidiyo kar a yi da ba wata kafa a buɗe wannan in za ku yi wannan babu laifi musamman ranakun idi amma sai zama na cewa kin sa irin wannan shiga kin fita titi kin rambatsa fulawa ga kafa ki fulawa na fita kin fi rambatsa fulawa a kafa da hannu eh kuma kin zo kin sa wasu irin kaya kin sa wani gyale shara shara kuma wannan ita ce za a ganta jibi ta sa hijabi ta tafi islamiya ta gama tallar jikin nata ko ta zo kuma ta yi kwaba ɗinsa sha sha sha ai ai ai jikinki kima gare shi sai namijinki mijin ma sai ya biya sadaki ba haka bane ba kin yi kunshi sakare katon titi ya gani ba lada kin yi kitso katon titi ya gani ba lada kin yi shiga shaf ɗinki ya fito kato ya gani ba lada to me kika ajiye mijin kuma me kika tanada masa kika boye mishi wannan kauyanci ne mazan kan titi wala sun yi tsararru ga kwalliyarki ki kwalle ki amma ki kuba din jikinki rip da hijabinki har ƙasa da niqabi duk jarbabban nan ba zai kula ki ba duk da yake za akwai fitinannu wanda hijabin ma gare ki sai ki muke sai sun muke magana yana muke magana kace la'natullahi alai yi Allah wadaran ka kai kuwa amma dan nace sai ya sake bin shi sake faɗa masa in dai ya san Allah zai barki amma sautare ko kuke janye kanku musiba ke zaki shigar da za a kalle ki in ma faɗi aka miki laifinki ne ke kika fi da surarki ƙato kuma shekara shekaru ya kasa aure ya ganki kuma kin shigo lungu da wannan shigar me zai faru sai miki faɗi za su ce a kawo ruwa amma sai a ba su ruwan kurji tafashashe wanda kafin su kai ga baki ma tululun wannan ruwa ya narka da tsoka fuska su baki daya wasa ad murtafaqa tir Allah ya ce Allah da kansa ya ce Allah wadaran wannan abin sha wannan abin sha yayi muni wannan abin sha yayi muni Allah ka tsare mu to shine Allah yake cewa wannan mala'ikun ku gane la ya asunallaha ma amarahum duk abinda Allah ya ce su ba sa taba masa wa ya fa'aluna ma yumaru duk abin da Allah ce sai suna yi Allah ya ce to ya ku kafirai yau ba ku da wani hanzari shi yasa duk wani wanda yake so yayi gyara yayi hanzari yanzu ya kamata yayi amma in ka bari har mala'ikan mutuwa ya zo maka to magana ta kare idzal tafatis saqu bis saq idan kori ya hade da dauri ya hade da kori shikenan tafiya ta zo an gane ko sai a hada kaya sai ina kuma rahil ya zo to to to to ku tattala ku tattala kuna nan likita zo a kawo wani oxygen a sa a kawo ka amma ina ga mala'ika nan kawai zararen yake an sa oxygen na taimaka masa numfashi an sa menene ana danna kirji ana danna kirji ana menene ayya ya gama aikin sa shi ya kammala ai ta fama sai likita ya ce sai ku ga likita ya jawo mayafin nan ya rufe fuska to shikenan da kun ga likita ya jawo mayafi ya rufe fuska gama kuma kowa ba sai ya gama da wannan yanayi kowa sai ya taka wallahi in ka tuno sai kaga duk daɗin da kake ji da ka tuno mutuwa ya za ka bar duniya wallahi sai hankalinka ya tashi duk wani halin da kake ciki wallahi sai hankalinka ya tashi ka tana duk mutuwa na labarin ta ake yau sai ka ga mala'ikan nan ya zo ko dai ai maka wannan shida ti na shida wa maka wannan zai ake garka ai da man ɗayan biyu ne ko to Allah ka bamu wannan shida ce na shida din ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلى